أعوذ بالله السميع العليم أعوذ بالله السميع العليم والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على الفاتح الخاتم ناصر الحق الحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدرهم كدار العزيم ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله وعلى رأسهم سيدنا أبا بكر الصديق عمر الفاروق وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وسعد وسعيد وطلحة وزبير وأبو بكر بن الجراح وعبد الرحمن بن عوف وكافة أصحاب رسول الله المهاجرين والأنصار والتابعين والتابعين بإحسان إلى يوم الدين ورضي الله تعالى عن قطب المقصود وهاتم المحمدي شيخنا أحمد بن محمد التجاني على سني السالم الفاسي ورضي الله تعالى عن غوث الأقواسي قرب الأقباني فريد داره على الإطلاق هاتم الأكمين أبو إسحاق على جبران ياسي ورضي الله تعالى عن شيخي ومربي وقائدي وفهري وملاذي وأديبي إلى الله الشيخ إبراهيم مسدد جعلنا الله من أهل السداد والهمة والسلك والأمانة واللطف والمعرفة واليقين والتوفيق بجاه رسول الله يا أئمة الشيء اهدري لنا بهذا المهدري والتعدي بنظرة تأتي لنا بالظفر اللهم يا لطيف أسألك اللطف فيما جرى به المقادر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم إنا نستودعك جميع ما سمعنا ونظرنا في هذا الكتاب حتى تردوا إلينا في وقت الاحتياج إليه الحمد لله والعبد لله وما بكم من نعمة فمن الله نشكره على نعمة التي أنعم علينا زادنا الله الفتح والمعرفة واليقين آه يومنا زمان قليل ثلاثين دقيقة أشكين جواهر المعاني جاء من حلل wasu mashakiru na ulumun tauhid arifin amma ba mun gama ba ne muna cikinsa ne lokaci ya yi muka tsaya yau za mu ci gaba da me ake nufi da tauhid ba to tauhid arifin bi ma'ana tauhid halis eh in aka ce tauhid halis shine alfana'u fil fana'i mutum ya kare cikin karewa la yashuru bi shay'in illallah subhanahu wataala amma in ba haka ba duk abin da zaka faɗa to zaka ga abu biyu ne suke bayyana ko kuma alkasaratu wal wuhdatu yawa alkasaratu wal wuhdatu wa amma martabatu al ahadiyatu martaban ahadiya fala tauhidin fiha babu tauhidi ciki la'anna in tajallat domin idan ta yi tajalli in kana ra'i mushiran biha ka gani ko eh al-ahadiyatu yawa to babu tauhidin babu kadai taka shi ma kansa akwai shi na biyu ma'ana in tajallat in kana ra'i in kai kaga ɗayan mushiran biha kana jin tana nan fala hadiyatan babu babu babu babu ku eh wannan tauhidin abin da ya sa yake da wahala su sufaye shi ya sa annabi musa alaihissalatu wassalam lokacin da aka ce wa ma tilka biya minika ya musa sai ce hiya asaya to kalman hiya asaya wannan wannan hiya asaya to shine isharan da Allah yake ci masu tolantara ne sun sufaye a wannan suka tafi kuma a ƙa'ida dama su sun zo ne don su nuna wa mutane isa matuƙa wajen Allah ai malamai ne ba su ake bi ba shi yasa wani abin in ba a yi a gabansu mutu su su yi in dai ba na laifi ba ne zai nuna maka ga abin da ake bukata a waje kaza. ashe sa kaga can innani ana Allahu la ilaha illa ana fa abudni wa aqimus salata li dhikra to ai shi annabi Musa lokacin da yayin munajati da ubangiji ya dawo daga nain abun nan madiyana Allah ya yi masa tambaya wa ma tilka biyaminika ya Musa me ke hannunka ya annabi Musa sai ce hi asaya to ma'ana kana da sanda a gabana akwai wani abu naka shi ne dalilin ai har kana da wani abu iya asaya sai ya faɗa kuma atawa kawo alaiha wa ushfiya ala ganami وليتيا مآرب الأخرى قال ألقها wannan shi ya nuna jefar faida ya iya hayyatin tas'a sai ta zama macijiya to kayo mutum ta zama macijiya fa walla mudbira ya juya kuma zai gudu a a a a kai da kayanka menene na gudu to kaga daga nan sai ya nuna wannan ya nuna sai ce to lantara ne ba za a gane ba tunda gane kana ganin har akwai wani abu kuma to shi ne aka umarce shi umurtan da ya fita fa'inista ƙarra unzur ilal jabali fa'inista ƙarra makanahu fasaufa tarani falamma ta jalla rabbahu lil jabali ja'alahu dakkan wa harra Musa saiqa kaga fani wa harra Musa saiqa annan Musa sai fadi suma suma kuma fana'i falamma afaka kaga ya dawo sai ya ce tubtu ilaika kaga ganshi tubtu ilaika ba'da al-fana'i ma'ana kenan tubtu ilaika na tuba zuwa sai shi kuma ilaika ba ilaihi ba ya kaga ya gan shi kaga dama fana'i ne yake bayan fana'i shine baƙa'i shine sai ya faɗi abin da ya faru to wannan shine ma dama idon ka biyu to ba za ka samu tauhidi ba sai ka ƙare sai ka ƙare ba ka nan wannan shine tauhidul halis eh wannan shine tauhidul halis abin da ake son a gane kenan izu ma isnani ka gani ko saboda aka ga ra'i ga mar'a ga mai gani ga abin gani a ya zama biyu kenan wagiratul haqqi kishin Allah tati ala haza tana zuwa ne akan haka falaisar hiya lahadiya wannan ba shine kadai taka ba wa idan mahaka idan mutum ya shafe ta hata ha ƙarƙashinsa wadda haɓa shi'urihi bi nafsihi ya ji baya jin kansa baya ganin kansa wani fana'i da faransa fala mushahadatan innama huwa al-haqqu bi nafsihi li nafsi an nafsi to rashin gani da rashin ganewa da rashin ji da rashin motsi to wannan shine ainihin karewa فأين الغير حتى تجلى له العادية إناني الغير وني بل لي حركة يتجلي أكم عادية ولذا أجمعوا العارفون مثلا الله سكت فيه كلهم على أن التجلي بالعادية غير ممكن mutum ya yi tajalli da hadiya ba abu ne mai yiwuwa ba kazalika za ta tajalli haka nan zatin tajalli biha da ita gaira mumkinun ba abu ne mai yiwuwa ba yani azzatul mutlaqatis sajidati zati ne mutlaqa amma as-sajiji al-ariyatu an nasb ba ta bukatuwa zuwa ga nasba wal ibafiyya ba ta ba ta bukatuwa zuwa ga ibafa wanda zai tafi wannan illa al-fardul jami'i duk magana za ka yi kafin ka je wannan gurin sai irin ka tafi tukuna ka sami abin da ake nufi fa inna wata tajalla lahu ana masa jalli akan wannan la'ana huwa hijabu bainahu wa bainal wujudi domin shi shine hijabi tsakaninsa da kaunu wal wujudu kullu aishin fi zillihi kaunu duk da baki ɗaya suna rayuwa ne a ƙarƙashin inuwarsa walau zaɗar zilliyatuhu da inuwarsa za ta kauce lan mahaƙal wujudu kulluhu da al'umma wujudu kaunu gabaki ɗaya za ta shafe fi ashirai min ɗarfatul aini saboda ba su iya ɗauka ba to ƙarƙashin zillun ne yake tafiya kowa yake rayuwa falil fardul jami'i wa jahtani shi fardul jani yana da fuskoki guda biyu wajatun ila zatil muqaddasati ɗaya fuskan tana kallon zatil muqaddasa ina ka ce zatil muqaddasa ka ce kawai hadaran sa yadda wujudi bayya mutalashiyatun fiha tana karewa ne anan ya talaka ta jalliha tana karban tajallinta kamar yadda Ahmadu yake karban tajalli sannan ya raba da Muhammadiyya to haka shi ma ciki da alako ne nan zai karba daga hadaratun nubuwa domin hadaratun zatiya ne a hadaratul qudusiyya ce zahira sannan kasan shi kuma ya raba wa al'umma saboda na'ibu ne na'ibu ne yawa bima hiya alai min izin da abin da ke tare shi daga buwaya wal adamati da girma wal kibriya'u da kambama wal jalal wal uluhi wala qudratun li ahadin fil wujudi ala hadha illa huwa babu wani mutumin da ya isa ya samu wannan sai wanda yake kan wannan kujera shi ismu martabatin ne fardul jami'i ba sunan mutum bane a ismu martabatin ne kujera ce idan ka zo gurin ne za a ambace ka da suna eh qudbul fardul jami'i to in ka zo gurin ka zamo halifatu rasulullahi halifatullahi to za ka iya tafiyar da abubuwa yadda suke tafiya komi za ka gan shi ne a gabanka ko menene cikin kawun za ka gan shi a gabanka kuma tamtadduhum kai za ka ba su madadi walau wajatun dai fuskar kina ilal wujudi zuwa ga كونه يفيض على الوجود مقتلته مرتبة الألوهية zai kwaran wa halitta abinda Ubangiji ya hukunta, fa huwa barzakhun shine tsakani shine barzahi, aljami'u bain Allah wa bain halqihi wanda ya tattara tsakanin Allah da halittansa, wa hadha al'amru wannan lamari la yu'rafu bil qali ba da magana ake ake gane shi ba. Eh wannan ma yurahu bil zawqi wal hal ana gane shi ne da zauki da hali amma duk abin za yi inda ta wajen magana ne ba za ka gane ba amma kaga saboda yawan maganganun mu ina ganin yanzu wannan mutum zai sa za a gane to zaukin kenan saboda ai mun gane cewa hadaran sayyidul wujud yadda yake karban komi daga rabbul izzati yawa yazo kuma ya ya bada shi to kaga to ka gane cewa in ya karban akwai wanda yake ba kafin ya zo cikin kowa to wannan shine abin da ake nufi wa shada ni sayyidina baitan shau jani yayi mana baiti wa huwa yana cewa wa idza safalaka min zamanika wahidun fa huwa al-murad wa ayna zaka al-wahid wa idza safalaka min zamanika idan wani ya tsarkaka a cikin zamaninka mutum daya fawwal muradu to shine abin nufi waye na zakal wahidu waye wannan dayan ka san shi fardul jami qala radiyallahu anhu hadha albayt lahu ma'ana yani wannan baitocin suna da abu guda biyu na ma'ana al-ma'ana al-awwali huwa shahidun huna ma'anan na farko shine shaida anan yani idza safalaka wahidun min zamanika idan wani ya tsarkaka a cikin zamanin kafal muradu bi huwa da ilahu la haqqu to lamarin ubangiji ne yake sauka kan nan eh wa safa'uhu tsarkakansa huwa al mahaqul ghairi wal ghairiya ce shine share duniya da lahira al ghairi wal ghairiya ce hatta la aina wala kaifa har ba za a samu ina bane ko ta yaya wala nisbatun wala tawhamu ko nisba ko wahamu wala rasmun wala intisalun wala intisalun babu saduwa babu rabuwa illa huwa fihi minhu anhu lahu bihi sai dai illa huwa sai shi fihi a cikin sa minhu da gare shi anhu gare shi lahu nasa bihi da shi fa hada huwa al-murad alladhi tawajjahat al-himmam kulluha ilayhi dan haka ake ake himmatuwa a komar da lamari zuwa gare shi wayan zakal wahid wanne ne ɗayan allazi safa lahul wahidu bi safa il mazkuri wanda ya tsarkake ɗayan da wannan tsarkakan da aka ambata wayan zakal wahid ina ɗayan nan dalilin ala gati bodi kaga zaka eh zaka eh allazi safa kaga wahaina wahaina zaka kaga ai zaka canan ka ne ina wani kaga gayatun il gayatu budihi ne shine ma'anar farko almana sani idza safa laka min zamanika wahidun zaka dauke shi da wannan kuma idan zamaninka aka samu wanda ya tsarkaka ya kai yadda ya kai yani sahibun sahibi wa huwa alwahidu shine makadaci wa fi bi jami'a agharadika daf'an wa jalaban wanda zai kawar maka da komi naka gausiya kenan dafa'an in wani abu ne ya same ka wa jalaban ko ya haɗa ka kan abubuwa hatta la ya kasiru an ka fi shay'in babu wani abin zai tafaita cikin lamarinka fa hadal wahidu to wannan ɗayan huwal muradu shine muradi duk abin da ake nufi anan kaga can a huwal ilahul haqqu fuska ɗaya kenan wanda ke kallon can wannan kuma wa huwal yani sahibun kaga sahibun kaga ya zo kan mutum kenan can ilahu nan sahibu in aka ce haƙu can hadarin da yake karɓa daga rabul izzati in aka ce sahibu nan wanda ya zamo na'ibu rasulullahi ko kuma rasulullahi eh ko rasulullahi ko na'ibu rasulullahi duk abin da yana zuwa ne minallahi saboda abin da manzon su sallallahu alaihi wasallama ya sakarwa annabawa daga waye daga Allah ne saboda haka maganan Allah ne amma ga kakakin aikin idan ya sako daga manzala zuwa wani daga cikin wanda ya kai wannan kujera na fardul jami shi ma daga Allah ne ma'ana maganan Allah ne amma ga kakakin aikin to saboda haka idan ya bayyana a hannunsa kaga za ka ga dafa uwa jalabun za a ce an kawo gobara ya taso sai a ce a kira masu kashe wuta kuma Allah ne ke kashe wuta amma mutum ne zai zo kashe maka wutan da ma'anan Allah sai a ce maka ga 'yan fashi sun zo maka gida sai a ce polis ko team na ma'aikata su zo da makamai su za su taimake ka dafa ne gare ka ga sunan mutane ne amma kuma niyabatun anillahi ne ubangiji ne yake zuwa da wannan ko kuma kana neman wani aiki ko wata ma'aikata ko kana neman wani hali da za ka riski wani abu da kake nema sai a ce maka ga kamfani kaza ka je ka karba ko ga banki kaza ka je ka karba an lamunce maka ka karbi wannan to kaga duk wa'annan gabaki daya jalaban wa dafa'an yana zuwa ne daga sahibu kamar manzon da zai kuru da da nasa na ne in mutum ya gane zai ga cewa manzon da zai kuru da Allah waye zai ba Allah rance sai ga ka ba wa talaka fakiri miskini kuturu makaho yaro babba mace namiji duk wanda ka ba ka ba Allah rance amma kuma shi wanda ka bashi shi ya san kai ka bashi to amma alhaqiqa alfa'ilu huwa Allah mujazi huwa mujazi huwa alhaliqa haliqatu to wayannan sune abin da ake neman mutum ya gane ma'ana abdu da rabbu ne komai yake tafiya to jin in ya zo a kowane lokaci ya zo ka gane ka wahadanta shi ka mai da shi waje ɗaya shine to shi kuma baya yiwuwa ka gane shi hakan dole sai ka san bambancin wannan tajallin da wancan tajallin to kuma ka kuma yake cuɗa ka mai da shi gurin da yake eh to shine la ta ta'allaman iza ra'aita izayatul khalqi dinna karka yi karka ji zafin wanda ya zo ya cutar da kai daga cikin halitta liza hulikta dan haka aka halicce ka sai ya zo ya maka kaga law alima al insanu man rahmanu yalqashru bahikan da mutum ya san wane ne Allah idan an masa sharri sai da ya yi murna ya hau kan abin da ake nufi saboda wani gwadi ne da ake masa ga wanda ya maka abin ya cuce ka kuma sai ka masa kyauta ka gane cewa wani abu ne amma ba shi ba ne fa'ilu Allahu wal fa'ilu domin an da kutkuna ake dawa cikin wannan hayyacin amma karon farko sai an natsu in an da ku ba a gane ba sai ka yi fada ka yi fada daga ba kuma sai ka dawo ya gane kuma abin daga Allah ne ko mutuwa ne ta dake ka ai ka dinga cewa Allah haka zaka mu Allah haka zaka mu eh kaza kaza kaza can kuma ka ce ai aikin Allah kenan kai ne fa duk ba wai ka canza bane wani lokacin a ɗan ƙanƙanin lokaci za ka haukace ka dawo kuma cikin hayyaci shi ya za shi hankali da'iman shi baya sabo shi sai dawowa yake maka saiti shi ne hankali eh shi da'iman shi baya baya sabo shi saiti yake maka in ka tafi sai jawo ka sai dawo da kai sai mai da kai kan gaskiya to in ka gane sai kai wata istighfari kuma abin da ka faɗa lokacin da ba a cikin hayyacin kan ba sai mun ka dawo hayyaci ya kamata ka tubo wajen ubangiji shine abubuwan da yake gudana shi ake kira sufanci allazi hadha wasfu wa an zalika alwahid wane ne wannan tsayin allazi hadha wasfu wanda shine wasifansa kenan sahibu wassalam shi da ne ce magana ta tsari in ta ma amlawa alaina radiyallahu anhu wa hakikatu tajalli kuwa shi hakikan tajalli huwa zuhuru shine bayyanan wani abu a jikin abu wa tajalli bil asma'il ilahiyya ai ma tajalli da sunayen Allah yakunu li kulli arifin ala qadar martabati yana kasancewa ne a kowanne jikin arifi gwargwadon matsayinsa shi tajalli na arziki sai a ce babu wanda ya kai dan wace kuɗi ai rizku ne tajalli na mulki sai a ce babu kaman Buhari kuma sai a gani in yayi yanzu yana magana yana cewa na ce a rufe bankin kasan yau sai a rufe wani wani ya faɗa kuma mai muji wani ya ce na ce a buɗe zai yi me yasa aka saurare shi bayan gashi nan da kai da kafa da komi da komi irinka wannan wani ma ya zo ci zai shaƙe shi ne shaƙe shi ba zai kwace ba zai mutu to wannan shine tajallin ai zuhurin abin ne zai yi a jikinsa wani kuma ya tajalli da ilimi wani ya tajalli da da haƙuri wani ya tajalli da gashi nan abubuwa daban-daban kuma an gani an sani wani ya tajalli da hikima wani ya tajalli da gashi nan dai amal af'al za a gani duk tajalliyatin suna fitowa in ya fito kuma ba wanda an yi masa rasmi aka ce mutum da zamaninsa to fa babu yadda za a yi abin da yake son ya nuna nan fa sai ya gama ko an ce ana muzuru ana shaho sai dan kaza zakarar da Allah ya nufe shi da cara sai ya yi cara ai tajallin ne tajallin ne an yi tajallin zai kai yadda ake bukata kuma zai bayyana da wal fardul jami'i shi fardul jami'i huwa al muhid bi kulli zalika shi yake kewaye da dukkan wayannan tajalliyat din saboda na'ibu rasulullahi ba wai in aka zo gurin ana kaddara shi shine yake yin abun kawai ba a'a shi ma ma'aikaci ne ai kuma an yarda da ofisoshi idan inspector general ya kama ka shugaban kasa ne saboda wakilinsa idan shugaban custom ya kama ka shugaban kasa ne saboda wakilinsa ne to waye ya musu ya musu lema shugaban kasa su kuma sai su yi lema gudun da suke duk wannan fita ta zilli zilli duk a ƙarƙashin inuwa ne to idan mutum ya gane wannan da yake sauka ko yanzu wanda yake gidan nan waye aka masa illa waye masa inuwa mai gidan ne shi kuma waye masa waye masa an yi tajalli ne a kansa haka ne kuma haka abin yake tafiya haka abin yake tafiya haka abin yake tafiya ila masha Allah والعارف يرى في نفسه أن ليس السم غيره شي عارف يرى في نفسه زي غني أن ليس سم غيره يتجلى بتلك الصفات والأسماء إلا هو إن ككي wannan gurin shine in kana karkashin shehi murabbinka to gabaki ɗaya za a tada kai daga gaban shi don za ka yi rashin ladabi idan aka kai in ka kai level ɗin da za ka gane wannan to in akwai shehin da yake gabanka to zai raba ka shine shi Ahmad Tijjani radiyallahu ta'ala anhu lokacin da Ali al-Harazmi ya kai wannan kujeran ga Shehu Tijjani yana da rai shine dalilin fitar da shi daga Fas ya tafi ziyaran manzo Allah ba zai dawo ba saboda in ba haka ba zai zane domin zai ga ba kowa sai shi har shehin zai ga almajirin shi ne to yana gani kuma ya faɗi shine dalilin fitansa ya koma ga Allah a wannan kujeran shine shehun mushe Ibrahim radiyallahu ta'ala anhu lokacin su biyar duk suna nan da rai da Abubakar Surumbai da Usman Jaye da Umar da Sayyidina Sayyidi Aliyu da Ibrahim Burafal eh su biyar Shehu Ibrahim da ya kai wannan kujeran dukkan wa'innan kuma ya jawo su duk sun kawo wannan kujeru. Eh, saboda shi ai ya haɗa abubakar umaru usmanu aliyu duk a ƙarƙashinsa duk kuma sunansu kenan duk sunansu kenan eh abubakar shine surun bai kaninsa ne akwai umar akwai usman akwai kuma sai dai aliyu to akwai kuma ibrahim pad shi ne ya ce musu ya tara su ga baki daya ya ce to kowa ya zaɓi gurin da zai je zauna yanzu ba halin ku zauna a garin a cikin madiyanci kaula sun kowa ya kawo wannan kujera sai kowa ya faɗi gurin da zai koma shi sirrin bai sai ya koma wani guri sunan shi karma jabal shi kuma burafal sai ya koma kusi duk a kaula ne kauyi ya su rabu da nan saboda da su ga kansu usman ya koma ban san sunan garin da ya koma ba duk suka fita sai dai aliyu sise sai ya ce shi yana tare da shi wanda aliyu sise baban baban su hassan sise shi yake auren babban yan shi ibrahim sai ce shi yana tare da shi ibrahim an ce da shi ibrahim ya yi numfashi na jinjina wannan magana sai da mata fi hinna suka ji girgizuwan numfashin saboda bala'i shi kuma amma Shehu Ibrahim ya yi numfashi wanda ya ja kowa matan cikin gidan sun ji shi kenan Shehu Ibrahim sai bai shi amma duk sauran kowa ya fita an kai kujera shi kuma sai dai aliyu sise sai ya faɗa cikin ni'iman da Allah ya mar a zamansa da shehin bai taɓa sanin ya saba wa shehi ba sai abu ɗaya a hakan shi yasa shehu Ibrahim yake cewa almajirinsa guda ɗaya ne shine aliyu sise almajirinsa ɗaya ne Aliyu Sisi. Aliyu Sisi shine kuma yake sama da dukkan sauran almajiran. Kowa almajirin Aliyu Sisi. Ai wannan leman dai shi nake da muku da shi.
Saboda wannan godiya ne yake da Eh, sai dama ai haka ne. Sai dai Aliyu Sisi ne yake cewa alhamdulillahi tun da nake ban taɓa saɓawa shehi ba sai so ɗaya. Shehu Ibrahim ya yi tafiya. bai dawo ba sai ya turo da kuɗi sai ya ce sai aliyu ya raba kuɗin gida uku ya ɗauki kashi biyu kashi ɗaya ba wa mata da ya raba dukiyan kashi uku sai ya ɗauki kashi biyu ya ba wa matan shi ya ɗauki kashi ɗaya ya ce wannan shi ne saba ya ce wannan shi ne saba abinda aka faɗa masa ya saba to amma ma'amuri ne mahamudi horo ne amma mahamudi ya ce to wannan shi ne saba to shi yasa sai ibrahim rabbillah ta'ala yake faɗa dukkan almajirai suna ƙarƙashinsa ne shi shi ne almajirinsa mubasharata to wannan shi ne irin kujera to idan mutum ya kawo irin wannan kujera in ba a kawo da shi ba to zai ga dukkan tasarrufatin al'asma wa sifat ba wanda zai gani sai shi saboda haka to shayinsa ma zai ce yana ƙarƙashinsa to kuma yana faɗa ya rushe eh haka haka abubuwan suke gudana wa hadha wannan li kulli arifin dukkan arifi yana riskan wannan lakinnahu ya'lamu sai dai ya sani anna zalika min ifadat al-qudub alayhi ya san ba kujeransa bane an turo masa ne shi ma to in kudirin yana nan da rai to kaga za ka yi masa sul adabi ai eh za a masa sul adabi law arada al-qudub imsakahu la amsakahu anhu ka gani da shi kulubin ya so ya wargaza shi a lokacin kawai ya ce an masa juyi mulki kuma duk abin da ya faɗa wakilin Allah ne ya yi wanda ke ƙarƙashin ministan ɗinka ka kore shi sirri aikin daga wajenka ne yi a haka ne ko a yanzu minista ba shi ke koran wanda yake ƙarƙashinsa ba to a haka ne don na yi fawarin ɗinka ka kai wani level nuce na sauke ka ba ta haka ne ai izinin na hannunka ne yayi haka yake tafiya ai shi yasa nake hadawa da a duniyancin da wannan mutum ya gane yadda abin yake na'am wa kullu arifun kowane arifi ala qadari martabati gwargwadon martaban sa ne fi hadal maidan a wannan fage illa al jani sai dai qudubul jani shine mai ismullahi lazimai saboda haka duk tasarrufan suna tafiya a ƙasansa ne fa innahu muhidun bi jami'il maratibi kaga wancan bi qadari bi qadari martabatul insan ne shi kuma wannan muhidun bi kullil maratibi ayyan kana ko yaya makami yake hatta maratibul mala'ikatu har martaban mala'ika yana gargashin sa ne a mala'ika kai mutum ne to ai bai kai ba eh walahu ma wara a zalika yana da waɗansu abubuwa kuma bayan wannan min tajalli bil asma'i was sifati da tajalli cikin sunaye da sifa allati yadlibu al kaun wanda kaunu take nema bi kadari ma sha Allah gurgurdan yadda Allah ya so la nihayatu lillahi fi asma'i was sifati babu iyaka wa Allah cikin sunayensa da sifansa wa kullu arifin dukkan wani arifi yaral wujudu dakhilan tata mashi'ati zai ga kaunu wujudu kauni kenan dakhilan sun shiga tata mashi'ati karkashin mashi'arsa mawjudan mawjudun bi qudrati kuma samamu da kudrarsa hayyun bi hayati rayayu da rayuwansa kullum ala qadar martabati kowa yana tafiya ne gwargwadon martabansa illa al-fardul jani sai fardul jani kawai falau eh falahu jami'al maratib shi yana da dukkan martabobi walau istila'un ala jami'al maratib kuma yana da mulki akan kowane martaba walahu zawqun fi jami'al maratib kuma yana da zauki cikin dukkan martaba walau ihadatun shamilatun ya kewaye komi fi jami'al maratib cikin dukkan martaba walahu man wala afai zai baka zai hana ka to kaga wannan shine ake cewa kaga ya mai da kanshi Allah duk rashin adalci duk mai ba mu abubuwa yanzu a fili ko a zahiri ba ya san wanda ya maka kyauta ba shi ya maka ba wanda ya hana ka ga mai rabo ne an bashi zo ya raba zakka ya zo ya samu limamai a masallaci wanda ya baka ka ce wani ne ba ni baka cewa Allah ne baka baka faɗa sai kada cikin hayyacin ka kana su yana tsallake ka kuma yana kai ka tare da gangan yana dama yana jin haushi na ba haka bane to yaya wanda kuma wanda ya baka yuhumadu wanda ya hana ka yuzamu baka cewa Allah ne ya hana bai baka ba sai ka nasu sai ka nasu to saboda haka wayannan masu bayarwa su ne su suke hanawa duka amma bi amri eh bi amrillah amma kuma kana yabon duk wanda ya baka kana zargin kuma duk wanda ya hana ka amma na sufanci sai a nemo a kakala maka wani bala'i in ta hama amlawu alaina a rafiyar lawannu shau jani a nan abin da ya faɗa kenan ya tsaya a kai Allah masa rahama Allah ya amfanar da mu wa min kalami ya rafiyar lawannu yana daga cikin maganin shau jani kala ya ce al'asma'ul ka'imatu wato sunaye wanda suke tsaye allati ya tsalba kaunu wanda kaunu take nema wayya lati la wujudu li kaunin biduniha wanda babu wani kaunu da zai kasance sai da wannan sunan dole wayya lati ta'assaru alaiha al-arifuna to sune arifai suka sani asmaul aliya a shine asmaul aliya wanda kwanakin bayan mun yi maganganu a cikin sirrin farko allati man arafa wanda ya san asmaul aliya alima minha ya sani daga cikinta lama wujidat tilka zati abin da aka samar da wannan zatin naka shi ake nufi da asma'ul aliya wa ma muradullah minha da me nufin Allah da wannan wa ma aqiyatu amriha me karshen al'amarin min hairin aw sharrin ko alhairi ko sharri wasu kiraraha menene matabbatanta ta fi daril akhirati in aka koma wajen Allah fata alamu min hada daga nan ne zaka sani anna kullu dharratin fil kauni kowace kwayan zarra cikin kaunu laha ismun akwai sunan da yake rike da ita babu wani abin da bai da suna shi ake kira asma'ul aliya wanda asma'ul aliya ne ke rike da gidan nan asma'ul aliya ne ke rike da wannan asma'ul aliya komi akwai sunayen da in ya daina aiki to abin ya ka shi ma kare eh wa hakaza ajza'ul kauni kulluha zarratan zarratan haka nan juz'i na kaunu zarra zarra akwai sunan da yake rike da kai ne tukuna karayi in babu misali hayyu yanzu in ban da sunan Allah hayyu suna nawa babu ko mace ce na nan saboda hayyu ne ya zama to me ake nufi da hayyu kuma to shi ma sai a buga sai ga kuma kowanne an raba su makalu sai na radiyallahu anhu sai shau dani Allah masa rahama ya sake cewa إذا أراد الكبير أن يتوجه إلى كون من الأكوان idan mai girma yake ya fuskanci zuwa kaunu daga cikin kaunoni fa ya tawaja ila Allah bi ismil hasbi to zai fuskanci Allah ne da sunayen da yake yake tsance shi fa ya ti karhan ka gani idan kana neman wani abu to za ka yi amfani da wani ismi ne wanda ismin shi ne zai yi abin karhan mutum zai zo waka za duka askaratul asma'i akwai abin da ake kira askaratul asma'i sojojin sunaye su mayaka ne yawa su da a ɗauka sai ka yi amfani da shi suna cikin asma'ul idrisiya wai harin cikin ana asma'ul kauni su kuma suna waje daga cikin asma'ul kauni waje fi tawajjuh lil kabiri su kuma wajen tawajjihi wajen babba misal asma'il kauni sawa'an kaman sunayen asma'ul kauni a wajen shi daidai ne wa hada min al maktum wannan boyayyu ne allazi la yanbaghi an yuskaru al amma in aka in aka fada wani to ya dinga walakanta mutane kenan wannan yana daga cikin asararu na tariqa idan ka kai level din ana yayyanke shi domin daga zaran ka kai ka sani to zaka dinga azabtar da mutane kuma musamman mutum mai neman burgewa to ana barin sa saboda ga abun kana gani ga abun da aka faɗa wa Allah Allah ya kuma zai in aka sanar wa yaro ko amma ko kuma mai neman morewa ko mai neman cin mutunci to yanzu ne zai wargaza mutane to shi yasa waɗansu abubuwan aka zo level ɗin su su koma mahtumai ɓoyayyu ba za su ke su ba in ta haka lamu shojan ya tsaya a nan Allah ya masa rahama Allah ya amfani da mu da shi wa qala shaw radiyallahu anhu sai shojan ya saki cewa inna jami'al asma'i kainati dukkan sunaye na kaunu laysa li hadisatun ba fararru bane ai ma'aniha la hurufaha wa aswatiha ma'anin kalmomin ba fararru bane ba ba yana nufin harafanta ko sautinta ba لأن الله تبارك وتعالى domin Ubangiji ta kallama biyati a zalihi Allah ya ce kunne misali rubutun gashi nan amma ma'aninsa ba hadisi ba ne kuma gashi abin a jikinka ne kai hadisi ne amma sunan ba hadisi ba ne kai hadisi ne amma sunan ba hadisi ba ne azali ne tun da tuntuni Ubangiji ya yi kayi su kanannin kalamihi ta gurin da ya kasance maganar sa fayyar kadimatun to kadima ya ce walan yasbuk radiyallahu anhu ila hadha maani ba kowa ya riga ya zuwa ga wannan sanin ma'anin ba wassalam ba kowa ya gane ba wata rana na zaune sai na ga irin masu yan boxing din nan yana magana ya ce an haife shi ne don ya kawo wannan level din ya rike kambin duniya kamar yana labarin kenan gashi kuma maganar gaskiya ne kuma hakan Allah ne ya yi shi amma kuma ga ranar yana faɗa gashi ma'arifa ne amma kuma yana magana ne akan duniya ya ce an haife shi ne don ya kawo wannan level din kuma hakan ne in Allah bai shirya shi ya haka ma bai sai zuwa saura nawa ne suka iya ha gani ya ce to an haife shi ne don ya kawo wannan level din ta ga ya yi suluki ya tafi ai ma'arifan tana fita a bakin kowa tana fita a bakin kowa tamyizi ka gane na ganin shi duk wanda ka ganshi akan kujera an haife shi ne dan ya kawo wannan gurin ko ba ma nan ba ko menene ko menene haka abin yake to kalma ce azaliya haka aka yi tsabbaka ka kai kuma kana tafiya kana tafiya sai ka kai gurin in ka kai gurin kuma da ka san za ka kai ta ka gani amma da ka kai ba ka gane kowa ya shuful makami ya shigo eh wa min kalami radiyallahu anhu qala yana daga maganar shautiyani da yace lillahi subhanahu wa ta'ala ahkamun min al-qadari ubangiji yana da hukunci akan kaddara fi halike cikin halittarsa mimma huwa mukhalifun li suratul shar'i gashi abin kuma ya saba da sunan suran shari'a turaddu ala dhalika al ahkamu ahkam min al muqabalati isma bi lisan al hikmati uqubatun wa jazaa wannan yana shine yake rikitarwa shi ma sai ka nasu tukunna ka gane abin da ake nufi ubangiji yana da wani hukunci a cikin kaddara cikin halittarsa amma abun ya saba da suran shari'a turaddu ala dalika al-ahkam ana juyarwa wannan hukunci ahkam min al-muqabalati a hukuncin muqabala to sama bil lisan hikimati ana ambaton shi da harshen hikima hukubatan in kai abu kaza za ma kaza wajaza'an in kai kaza za maka sakamako da kaza na aka ce hukuba azaba ne aka ce jaza'an sawabul lada ne wala budda min minha ba makawa kuma sai ɗaya ya samu wa min wurudiha daga yadda take zuwa fataratin yushariful haqqa subhanahu wa ta'ala tilka al-uqubatu al-wadiyatu ala tilka az-zunub bi wajhi min wujuhi sarfi wa hiya kasiratun wa taratan fataratan wani lokaci yushariful haqqa ubangiji yana juya abin da yake so wannan uquban azaban al-wadiyatu wanda ta zo wa mutum ala tilka az-zunub ta zo a bangaren zunubi wajen min wujuhi sarfi wanda za a zo da shi ta taska ta juyawa wajen kasir tana zuwa da yawa ka sabqi sadaqati kamar rigayen yin sadaka aw salatul rahimi ko sada zumunci aw gasatul marhufi ko taimakon marashi aw shafa'atul waliyin ko wani wali ya cece ka aw gairu zalika ko wani wannan min wujuhin daga wani taska kamar sadaka salatul rahimi igasatul marhufi shafa'atul waliyin aw gairi zalika min wujuhin wa taratan sai ya zamo gashi nan ukuba ne amma sai a sarrafa maka gashi uquba ne za a maka zunubi ne sai kai sadaka sai a ce an- an cire kuma an cire sai a ce gashi uquba ne sai ka sada zumunci sai a ce an shafe maka sai ka taimaki mara shi sai a ce an- an shafe maka sai wani wali ya sa hannu ya ce ya kalle ka da kallon kayi masa hidima ko ya yarda ko ko yana son ka ko ka masa wani abu na farin ciki da wannan duk sai a shafe wancan abu gashi kuma zunubi ne amma kuma ga waɗansu muƙabala wanda ake kawar da kai da- da wancan ɗin wataratan wani lokaci kuma turar da hukubatu bila sarifin ana mayar da hukuban babu wani abin da ya ji masala ƙaha ga wata ahada tasarrufi sai a sai su gamu da ba kai komai da komai ba sai ahada tasarrufi min halin layi su kuma sai su gan sai su ganka ga ka kana cikin wani hali kawai sai su cire ka baka musu komai ba su suka gani sai ga kai ce ka bar wannan shikenan sai Allah ya ce an bar shi ahada tasarrufi su kuma sun yi su Allah ya kai su wannan gurin kawai a bangaren ceto ne bilahi sadin ba kamar ba kamar komai ba ruhin kawai zai gani kana ta'alliki da wani abu sai cire abu shikenan fata qaw ala sahabiha sai ka fada hannun ashabu ahlul tasarrufin wa man ta'arada min al-awliya'i wanda ya jayya da waliyai li dafa zalika anhum dan ya tunkuɗe musu wani abu talaban lirahatihim kaman a- ana cutar da su ka zo ka ce baka yarda ba za ka yi baka yarda a zagi shau abdulkadir jilani ba kaza yarda a zagi a shau tijjani ba kaza yarda in aka yi abu kai ta tattare musu kai ta tattare musu haka ai ruhin kai na yawa a wajensa suna gani kai ma kai balle mu kai ma kai balle mu wannan shine yadda yake nunawa kamar yadda imamun shafi'i lokacin da ya bar bagadaza ya koma misra da aka karamta imamun shafi'i aka tara masa hadaya mai yawa ya hau doki aka zuwa masa gwalagwalai da zinari yana tafiya yana komawa gidansa sai bulalin dokin sai fadi sai wani ya taso a guje ya ɗauki bulalin ya bashi shi kuma ya tarkato wannan dukiyar gaba ke ɗaya sai ya bashi za ka tambaye shi me yasa ka yaka ya ce yayi ne gwargwadon halinsa ni kuma muka masa irin namu to haka abubuwan yake dan kankanin abu za ka yi sai a yi maka jaza al'aufa kuma ko a yanzu ana gani eh ko a yanzu sai wani ka ka ɗauki goro ka bashi shi kuma ya baka kujerar maka ya ya za a haɗa kujerar maka da goro ai ka an san kaga girma ne an ce matar ɗanta ta ta taɓa aihuwa mai gadin ya siyo riga ya bayar a bata daga ranar ya zama mai arziki ita shi ba taɓa taimakon shi haka ba Eh, saboda in kana da arziki a aksari mutane da wuya su taimake ka eh ba ba yi sai ana ganin ai ka bi karfin abin saboda ka. ba ta umar haka ba ana ganin mawadaci ne ai kuma haka ne ai ko a cikin yan uwa in kana ganin aka samu mai dukiya da wuya a taimake shi da wuya a taimake shi saboda ai ana ganin yana da shi to wannan kuma taimakon ko yaya a kamar sai ya- sai ya ji
Ya taɓa zuci.
ko yaya a kamar sai ya ji saboda ya san ana tausayinsa to shi kuma ya tashi kafa'ansa sai ya yi abin da kuma zai gigita wa mutane hankali to irin haka abin yake faruwa eh to duk irin wa'annan mutane ga abin a cikin mutane amma ana musu na waliye kuma na waliyan shine ya bayyana ba to kuma ga abin kowa yana tsare amma wancan ya ce ba yadda ba Alaligantu suke yin wani.
to kuma ya- shi yasa da dadi yana shan wuya Mm.
In ka lura daga daga inda aka taso ake matsawa ne. Abin ya daɗe.
Allah ke yi. Sallada wallahu alaihi sai Allah ya sallada shi a kansa fa innaha la takarju majjanan ba ta fita haka kawai. Sai a sallada musu shi ma yayi wani abu sai kuma a yi mar wani abu. Inta ومما أملاه علينا رضي الله عنه قال لله تصرف Ubangiji yana tasarrufi fi ba ba halki cikin shashin wasu daga cikin halittunsa. Yajalu duniya fi aidihim. Allah yana sanya duniya a gaban mutane. A gaban mutum ɗaya a sanya ma duniya ka kalle ta yadda kake so. Wannan shi ma a zamanin ba ma wancan zamanin kwato yanzu ma gashi nan da yawa ka duba kasashen duniya duk wani kamar su america su china da sauransu duk duniya na suna ganin su a gaban su yanzu kai ma kanka gashi nan maka karama ka bude yanzu duk gudun da kake son ka duba za ka duba an tattare maka ma to su ausa'u abinda suke kai wanda aka saka maka a nan kashi ɗaya ne cikin kashi goma nasu a duniyance yanzu a tv in ka zo ina ce akwai duk ƙasar duniya wanda suka ci gaba suna da madubi abinda yake kallon duk abinda ake a duniyan gaba ɗaya daga taurari ko ba shi ba ne ba ilimi ɗaya ba ne ba duniya aka tattare musu aka sa nan ba kuma suna kallon duk gurin da abin da yake faruwa kuma suna zaune a daki na ce waliyan duniya ne to waliyan Allah Allah ba zai musu haka ba wannan shine abubuwan da yake faruwa to amma mutane sun yarda da wancan musu yarda da wannan ba saboda wannan suna ganin su takunkumi ramzi wannan ma ya fi wancan wancan zulmani ne wannan kuma nurani ne akwai bambancin ƙarfin nurani da zulmani to idan aka yi wa mutum haka duk waliyan duniya in suka kai in suka kai wannan muhallin kudubin ai ana sa musu ganin su irin na Allah ne ai ƙara ƙarfin idon ake ƙara ƙarfin idon ake sai a canza shi ba ganin da kake da shi bane ganin Allah ne kuntu sam'uhu wa basaruhu to wannan shine to kuma akwai abin da zai buye masa babu sam'uhu wa basaruhu sam'uhu wa basaruhu babu abin da zai koya masa babu abin da ba zai ji ba eh to idan mutum ya duba faman hafazaha minhum min almuhafazati ala amri Allah ta'ala fiha min ghairi tabyi'in hafaza Allah fi yadihi wa sanahu biha ka gani duk wanda ya kiyaye daga cikin abin da aka kiyaye daga cikin horon Allah cikin wannan min gayar tabbi'in ba tare da walakantarwa ba hafaza Allah fi yadi Allah zai kiyaye hannayensa wa sanahu biya kuma ya kiyaye ta waje alhalahu barakatan kuma ya sanya albarka wa man bai'a wanda ya tozartar da shi yadi daga hannunsa ta hawo nan saboda walakanci biya bai'ahu Allah ta'ala Allah zai tozartar da shi wa ahwajihi ilaiha wa ahwajaha ilaiha zai bukatan da shi kuma cikin wannan abin wala mai ji da hafiyar kuma ba zai same ta ba in ta min imla'i alaina radiyallahu anhu shau jani ya sake fitar mana da wannan wa min kalami radiyallahu anhu daga magana shau jani kala yace ma'ana anna kullu waliyin qadamu ala qadamin nabi kowani wali in ka ganshi yana take da kujeran wani annabi ne ai ya zuku zauka zalikan nabi yana da zauki ne irin na wannan annabi wa ya tawajja tawajju zalikan nabi zaka ga aikin da ya tsaya akai irin aikin da wannan annabin yake yi an tsaya da shi haka min gairi ihadatin amma ba komi na annabtan ba bima kana alai zalikan nabi akan abinda annabin yake kai ba haka bane ba haka bane ana ganin yara ‘ya'yan mutum ne guda goma ya ce wannan ya yi kama da shi ta fuska ya ce wannan ya yi kama da shi ta tafiya wannan ce ya yi kama da shi ta wajen kyauta wannan ce ya yi kama da shi wajen magana wannan ce ya yi kama da shi wajen tsayuwa uban ya rabu kashi-kashi kuma ba wanda yake musu wannan kwana musu to shin me yasa suka gaji uban To shi ma baban shi ma ya gaji wani. To hakan daga nan ne za gane in kuwa annabawa ba su da wakilci to musuluncin bai kamata ya zo yanzu ba. Bai kamata ya zo yanzu ba. Ya kamata ya toshe don hanya ya ƙare. kamar yadda ɗan gida in aka ce aka kalli wannan ce ku kalle shi da kyau da waye kama eh da waye kama ya ce ya gaji gidansu ya yi kaza ya yi kaza kowa eh a ya ce wa sayyidina fatima sayyidina sayyidina ali bin abi talib ne da sayyidina rasulullahi in ya sauko wannan ne nake gani ya gani na ji ta to haka abubuwan yake to in aka ce baka fahimci wannan ba ai ba za gane abubuwa ba ai al'amru yarju ila asli abu yana koma asalin sa ne balle ya hasil lahu kisdun zaka ga yana da rabo wannan sirin da wata nasibi ma kana alai zalikan nabi wanda wannan annabi yake wani ya ganshi sabirun na hakuri ne wani kuma ka ganshi ta annabi Musa ne in kamar iskan ce dauko sanda ya mammake ka eh haka ne kuma a kujeran yadda yake kenan kuma haka abin yake eh kwarai an bai zafi ba wannan yan iskan akwai annabi ma da ya sha wahala kamar annabi musa ne ba ga abin da ya faɗa manzo laqad adatsu banu isra'ila ashaddul mu'alajati mun goga eh ce ka kuma mutanen ka ba su iya ba ka je ka nemi ubangiji ya sauƙaƙa maka na gwada na gani mun goga annabi musa ya sha wahala eh ba shi ne wannan sirrin kwanaki nake ma mutane magana ba malamai ma wallahi tallahi ba su gane sosai ba wallahi illa an daru me yasa Allah bai yi annabawa a cikin bakake ba saboda saukin mu ne muna da zunzurucin imani to banu isra'ila karka ga zuba musu annabta da aka yi kai tsamanin wai daraja ne taurin kai ne. Taurin kai ne. Mu ba a ba mu annabta ba ne saboda muna da sauƙin kai. Yanzu an ce wannan jikan annabi ne kowa zai miƙa wuya ya yarda da shi. Kowa ya yarda da shi yana neman ya yi iya ba fa ci mu da yaƙi ba a arewa mu sai da turawa suka zo a turawan CD. CD fa annabi Muhammadu. rawani suke yi su sa jallabiya da haka fa ba ma musulmai bane amma saboda nasiri ne sai aka sallama musu saboda nasiri ne sirin kun manzo Allah ke shi yasa suke neman su karya mu suka kasa saboda mu an samu ƙasan annabi Muhammadu ne yake rike da ita saboda iyayenmu sun sa son annabi Muhammadu ne a cikin zuciyarmu. Iyayenmu kaf gaba ki ɗaya duk sun nuna annabi Muhammadu ne, annabi Muhammadu. Shi yasa an yakin ta sama da ƙasa da ruwa da iska don a rusa arewa ba za ta rusu ba. Shi yasa yanzu muke son mu dawo da wa'innan tsarin mu dawo da shi akan mutane su koma kan annabi Muhammadu a gani. Na rantse da Allah yanzu dukkan mu da da mu dawo billahi aziz da bara gurbinmu wanda ba su gane annabi Muhammadin ba, da wanda ake sa su su yi yarfe a kan cewa kar a yi abubuwa mu koma mu rungumi annabi Muhammadu ku gani. Na rantse da zatin Allah sai sun koma da baya tafiyan shekara ɗari. Na rantse da Allah. Ba mu da wani magani da za mu iya amfani da shi wanda za mu kai wallahi kamar son annabi Muhammadu. Ba mu da wani magani wanda za mu iya yin amfani da shi billahi azimi kamar annabi Muhammad eh domin shi magani ne bi kulli ma'anan magani ne bi kulli ma'anan mu so shi Allah ya tozata mu a ba alƙawarin Allah bane ba alƙawarin Allah bane ka so annabi Allah ya tozata ka ba alƙawarin Allah bane ba alƙawarin Allah bane saboda haka mu dawo mu rike shi yasa ni kullun nake faɗa ni izala an turo ta ne daga waje aka shiga ta aka zo aka zaɓi yan iskan malamai aka yi fomfin ɗinsu aka ba su kuɗi su shigar da wahamu cikin mutane har sai an sauke darajar annabin tukunna don su cimma buri da kuwa aka sauke darajar annabin sai suka fara cin nasara shine sai da aka sauke darajar annabin aka wanda suka ɗauki annabin aka fara zazzaginsu babu wa'inda suka yi tarbiyya suka yi tallan annabin kaman waliyai ai babu babu da aka zazzage su aka zazzage su can sai aka ce annabi muhammadun ma sai aka shigan masa annabi muhammadun ma to kaga wannan shine bala'i to wannan shine muka yi ta sauka shine muke ta azabtuwa din nan amma da za mu dawo mu koma wajen annabi muhammadin insha Allah ba yadda za yi Allah ya kiyaye وسميته يقول اختلاف الأمة علماء هذه الأمة sabanin malaman wannan al'umma kullu wahid minhum maslukun bihi tariqatun min tariqir rusuli in ka duba sabanin ka dauki bangaren maliku shafi abu hanifa imam ahmad bin hanbali wa masu zalika auza'i dauda zahiri su wane ne dukka tafi daga ijtilaf ummata hadhihi al-umma kullu wahid minhum maslukun bihi tariqatun min tariqir rusuli in ka samu kowa zai ga ya tsaya ne akan kujerar wani annabi ya tsaya yana ta yakin akan kujerar wani annabi ne a ni ulama ul mujtahidun ina nufin malamai al mujtahidun bil haqqi fa idza arabta hada idan ka san wannan fala yashi inkar ba'dhum ala ba'd shi yasa sufaye suke karanta fiqhun da kake karantawa ai dan yaranta ne dan ka taso amma ai su kan wani ne in duk wanda ka ji ce wala ya hillu wala ya juzu to kana mai da martani ne wani malamin haka abubuwan suke wani ya ce ya hillu ne wani ya ce ya juzu ne malamin ka kuma ya ce wala ya juzu kuma ka zo ka faɗa ka gan da ainihin hikayaci ne ba kai baka san ma me kake faɗa ba kawai yaro ne aka lakana masa magana shi ke na lakana masa ta malam lawan kaura da yake cewa kar ku matsa mun zan muku zan yi ta tsoho da yaro tsohon banza da yaro ya ce akar makallahu ya ne maganin tsohon banza da yaro ya ce yaro ne yana tsaye a kofar gida sai wani tsoho ya zo sami ya ce kai ubanka yana cikin gida yaron da ya kalle sai ya ce ubanka ne ke neman shi ka gani kai ka ce yaro ya yi zaki saboda yadda ka fito mara haka ya mayar maka to haka abubuwan suke to aksari waɗansu abubuwa ka suke shi yasa waɗansu in suka zo wajen fiƙo abinda suka sani kawai su tsaya ba sa ja da nisa eh allazi indahum kullu haqqan wa sawaban duk kowa yana kan daidai eh duk kowa yana kan daidai kaga ta misalin abu daya a samu sakace zan zo wannan yana cewa ومن لم يجد ماء ولا متيمم فأربعة أقوال أي كاغني يؤكين مذهبا يسلي ويقضي عكس ما قال مالك وأزبغ ويقضي وآداء لأشهاب kowanne in ka bi shi ka ga gashi nan magana ɗaya ne almajiran maliku ne maliku ga abin da ya ce azbagu ga abin da ya ce ashabu ga abin da ya ce kuma kowanne yana da daidai kaga magana da yake fara kenan kowa yana na kan dacewarsa amma wannan yana kan kujerar wannan ne wannan yana kan kujerar wannan fala yutardu alaihima illa aljahil ba kowa ne yake zagin su ba sai jahili wassalam intaha min imlahi radiyallahu anhu wa samitu yaqulu na san mu tsaya a wajen daharu ne na ci shau yana cewa wa safal mushtariku bainal alqadimi wal hadisi ya siffanta abin da aka aka hada tsakanin kadimi da hadisi wa haqiqatul wahidati la tatabaddal dai dai baya rabuwa wala ta tagayyar ko baya canzawa walakin ma alqadimi yakunu qadima amma qadimi qadimi ne wa bin nazar lil hadis yakunu hadisan an nazari al hadis yakunu hadisan ko kala huwa al ana da'imun inda al arif arifina kaga huwa al ana da'imun wannan magana da muka rarraba shi baya wa hadha min iskalati sa'aba wannan yana daga cikin iskal mai wahala wala ta faɗana lahu illa ahlul ilmi billahi ba kowa ne yake iya warware wannan ba sai ahlul ilmi billahi جعلنا الله منهم آمين Allah ka shiga daga cikin su jan shi Ahmad Tijani radiyallahu ta'ala anhu wannan shi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-Fatih lima ughliq wa la khatim lima sabaq nasir al-haqq bil haqq wa la hadi ila siratika al-mustaqim wa ala alihi qadar midar al-lazim salatan tamlu al-azal wal abad az-zaman wa makana madrubatan fi kulli adad bi adad ma jil bi ya wa ya had subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun alhamdulillah